بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم اللهم رب الجنان وعدل الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم sha biyar ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda a hijiriya muke ashirin ga watan jumada sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina insha Allah yau ne muke gudanar da zama na goma sha hudu a cikin karatun littafin al-mughir na maulana shekul islam وسعادة العنام الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا معه آمين kama manta ba satin da ya gabata mun tsaya cikin karatun al-mughir a muƙaddama ta maulana a sheikh wanda yake magana akan sababin wallafa wannan littafi bayan wallafa littafin at-tafsir muzo kan gaba na baika lokaci ya mana halinsa a yau za mu tashi akan gabar da yake magana na takaici domin su na fahimta ga al'amarin abin da ya zo cikin littafin tafiyar suka kuma gaza kyautar zato cikin fahimtar abin da Mawlana Ashayar ya ce nufi a cikin littafinsa na tafiyar musamman magana kan salat fatih ya ce mawaƙi na ruwa ina abin أبي ذو محافظة وابن أبي أبي من أبيين لا يخرج الكره منا غير مأدية ولا ألين لمن لا يبتغي لي يعمر لو لنت لي ألفيتني يسرا سمعا كريما عجازي من يجازيني shekul islam yana magana kan mutanen da suka zamo a sun nuna na fahimta a gare shi cikin korewa jingina magana kwatanta ladan kan da fati da karatun alkur'ani sanar da ne kasar sudan yace mawaƙi na cewa fani ke ki kuma mai ne zuwa mabocin kiyayewa. Wa babiyin abiyin min adiyina kuma a daga nekin wato ƙi na cin zarafi ko ƙin juya wa mutum magana a ma'amta mai inganci. Da abin ki baya fitowa minna daga gare mu, bai da kuma abincin in ba cikin hali na ƙi ba. wala alihu liman la yajini kuma bana tausasawa ga wanda baya neman tausasawa a gare ni ya amru lawlin tari alfaitani yaran ya kamu inda ka tausara a gari ma da ka sani mai sauki mai saukin hali da ya sa kariman mai kanci jazi man yu jazi ne ina sarawa wanda ya sa kamar da abin da ya samu kai ya so ya nuna mana cewa duk kawaici da haƙuri da sassauci da karantarwa ta bayan Allah kan da ya nuna kai lalle akwai mawkifin da bai dace ya zama an yi mawkifi ba saboda yin kawai zai zama kamar taimakawa yaduwar barna ne wannan ta sa ya kawo misali da faɗin mawaki ya ce wannan ba kawa a wato kyara a fi dole hazan amsali kira za na wannan ko kuwa farkon magana irin wannan da kwatankwacinta daga wanda ya kusa da cuta irin ta hasadarsa wa atilalihi da kuma wato akai da yake wa al'amura na addini wa kadiman qalu magabata ko ku a baya ana buga wani misali na cewa kullu ina in lillazi fi ko kowane tsuntsu gidansu yake da nau'i nan a wato kowace ƙwarya a da abin da yake cikinta take wato yayyafi amma nufi shine kowa tsuntsu kowa yake yi kowa da irin abin da ya fito daga cikinsa yake ikwace rayuwa كل امرئ سأل يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا يحيني إني لعمري ما بابي بذي غلق على حديث ولا خيري بممنون ولا لساني على الأدنى بمنطلق بالفاحشات ولا فتكي بمعموني ya ƙara kwatanta mawaƙi da ke cewa kowane mutum yana tafiya ko a kowace ranar da shi mafi da irin tado da nasa. In ta kalla akhlaƙan ilahi ne ko da ke yi ɗan fara zuwa wani lokaci. Ni la amri ni nan da Allah ma ba bi bi da halakin kofa ta ba a rufe take ba. asali da wanda ta yi abu ne cikin ayyukan alkhairi wala khairi bi mamnuni kuma alkhairi ba abin yin gori bane ga waɗanda ne wa alkhairi wala lisani alal adna bi mamalikin harshina ba abin saki bane ga wanda yake kasa ga abubuwa na alfasha wala mamnuni sannan kuma in ce wanda ya kauce kan ka'ida wannan fa ba abin amincewa ba ne daga cikin irin tsare-tsare na za ta hazzaba ala abdul faqir mutahassibuna aw ta'amara alayhi zulman wa udwan qaribun fama huwa bi awwali ma tahdabahu al-fasadu bi alfin hidadin yace idan wannan bawan Allah mai nema wurin Allah aka ce masu gangan ko da hazibu masu gangan ko da taruwa sun haɗu ko ko sun mata tarin tare da amara aizuman dan zalunci wa da ke iyaka muhammibuna masu kokarin rusa da awa to ai ba mahu ya wani manista hadafa kwado ai ba shi farkon mutum da masu hasa kwara da fabi alkin ne jadin da dai fafan hara suna muna wa kunin mafanna al'azimatu maka'id zawil ahqadi wal inadi kuma shi bai zamanto a wato wato kudurin aniyar sa ba ta zama to ta to ba a toge ta ba daga da ke sama da ke ma abota nufi ko saurin kai ka to da yaya ma za ka zo da alkhairi a kai ka ba ran wawar fadar fi makamatin marabina al-abrar at-taslimi tam li rabbil abda bayan tako na farko daga makamai da bayan Allah ke takawa ke mutum ya manto inda yana tare da kubutattun bayi shi ne kubuta da daga dukkan abin da wuya ta shiya ga dukkan abin da aka ta jawo mutum wata kitabu la kafin da kai da hasriyar haɓar littafin Alƙur'ani mai tsarki ya ya isa ya zama mai yaye mana wannan hakiya cikin ma da rabin Yusuf wa ikhwanihi cikin Alƙur'ani za mu hada da makici da kana tsakanin Annabi Yusuf da ƴan uwansa wa ma saba a kullum nabiyin mulmil a'da'i fi samai da kuma abin da yake samu ko annabi daga masu laifin fi magauta a cikin zamaninsa. Wani kuma min haza illa ma da a fi hadisi ake fi haƙƙi siddiq fi siddiq da kafa man na babu alaihi an ware rita wata sai. Idan aka ce hasada da kirki da ɓatanci irin na mahasada babu da yakin ba zo a kan wannan mai gaskiya mai gaskiya ta gida na asha a alaman kiri wato lahadi aka kirkira mata jifanta da na wani la ina ba wani wata labarin da sai wannan labarin kirkira da na ga wannan karkar jina mai gaskiya mai gaskiya aika ya isa dukkan wanda Allah ya marima sai na yardarsa da kuma gaskiya ya gane cewa lalle daidaituwa a kan taki baya ga har ba sai an samu mutane masu gannufi da za su ɓaci ga mana ga ta kowane zamani ga kissar da Allah ta'ala wani ta'ala yana faɗa bismillahir rahmanir rahim innal ladina ja'a بالإفتقة منكم لو إن سكر اللابار نني أجيبا نانا إشاء akan cewa ta yi aiki na zina wata jama'a ce da daga cikin yana sai kana wani a cika duk mai san gaskiya da ake na annori zai fahimci cewar lalle jifan mutane da zargi ba karamin bala'i ba ne musamman idan mutum ya yi tadabburin abin da ke cikin ƙarfi Ubangiji ta ya ce waɗanda su wannan labar da ma ta daga cikin mumin la ta rabu sharrafan labar. ku yi sanin wani abin sharri ne a gare ku bal wa yi a alƙashi a gare ku da kullum ri'in min makta sabar yatim kowane ɗaya daga cikinsa ya daga cikinsu yana da sakamakon abin da yi wurwuri ya aika daga zunubi wala yi ta walla kibar ho min gum lahu azabun azim wanda ya ɗauki nauyin girman zunubin to shi azabar mai girma shi ne abdullahi bin ubay bin saud lola ta sami ita mu ubangiji yake da ma dama a lokacin da kuka ji labarin an jefi na na aisha da cewa rai da na da ma a ce zannan mu'minuna wal mu'minati bi abu su khair ai mu'minai na kwarai suna jin wannan labarin ce ba zai taɓa yiwuwa ba sai ta zaci wani alkai saboda ba za a samun wannan a cikin wanda ya kusa na Rasulullah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ballan tala a ce matarsa ta aikata wannan laifi wa qalu hasibkum mu'min da aka mu'mini na kwarai su da sun ji abin da yake ba daidai ba gane suna ciki suke sama ilhamu a zakatan su za su ce wannan kirau ne kirkiran labari ne na ƙarya wanda ba ya gaskiya ba laula ja'u alaihi bi arba'ati shahada yace ina ma a ce ban da Allah ya kama za su zo da shaidu guda fa islam ya atu bi ulain inda Allah ya kasu wa'anda duk suka jefe da waɗannan ƙarya da ma a samu da shaidu guda hudu idan ba shaidu ba sai a wajen ana waɗannan makare duk da zai kawo labari ba shi da hujja a wajen Allah makare shi ne walau na fulma alaikum rahmatu fi dunya wal akhirah ba dan bai Allah a gare ku ba a nan duniya da kuma amal a nan duniya la la ma afatin fi azabun alim lalle da la sakhabun alim da azaba mai girma ta shafi ku fima a fiji cikin abin da kuka kusa a ciki ba. Iftalar ƙauna ko bi alsatikum ta yadda kuke tattara wannan da kuke karɓar sarasan ku ana ta yi ana ta kaiwa sako da riko unguwa unguwa ana jifan wannan mai Allah ta gaggiya da wannan mummuna aiki wata kuluna bi afwahim kuna faɗa da bakunan ku ma laysa lahum bi ilmun abinda ba ku da ilimi akan wa tasbuna ku hayyinan kuna daukan wannan abin da kuka jefa wa Aisha kazafi abu ne mai suki ba wata dama ba ko kuwa har kowace mu ma zai da mana kafi kana daukan wani abu ne wa huwa inda Allah azim amma a kisar ya da musu kasafi wannan babban abujan Allah maɗaukakin sarki walau da sami ita muku kamar a ce lokacin da kuka wani rabat kuma ma da ku lana ala sallam bihara kuna ji ku a wannan kan alzami ya ba bakin kaza bai kamata faɗi irin wannan labarin da ya ba subhanaka hadha buhtan aziz ce da sarki ya tabbata ga wannan kan ƙarya ba zai yi Allah a samu irin wannan barna ba ina ma kun yi irin wannan tunani duk wata shakke na so ya kawo mana ne ku mutum ya fahimci wa nagartar zuciya ke kore dukkan wani ji kan muminai yan uwanka nagartar zuciya shi sa ya zama kai zato na alƙai yan uwanka muminai ya izukullah dan haka Ubangiji yana muku wa'azi ba wai yana na Aisha ba Allah yana muku wa'azi an ta'udu li mislihi abada kada ku ƙara komawa kan irin wannan magana har abada har abada kana magana akan cewar ba wai na Aisha ba a'a hatta mu da zamu zo a baya Allah yana nuna mana lamari babban al'amari wanda in har mutum ya zo ya aikata wannan kazafin to tabbas zai zama ba ya aikata wani babban laifi ubangiji yau da kaina na ce wa'azi na gargadi ina jan kai kan kada na koma ƙara da wani kirkirin ƙarya ya yi kazafi ya ce fa wani mumini wanda bai aikata wannan laifi ba kun mutum mu'mini na inda ko mu'mini ne kaga anan in ta nuna cewa idan mutum mu'mini ne ne to ba zai abu shirin aiki ba nan za mu san kun karfa to in kuma mu'mini ba ba zai iya afkawa daga amar afkawa cikin jiban magarta batan a gare su alama ce ta wani imani wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat al-banji yana bayyana muku ayoyi Allahu alimun hakim lalle ubangiji masani ne bane in zina ribuna an ta shi alba da shi fil lazina amanu lalle nan wa'anda suka a da albarka a wa'anda suka ba da gaskiya su yi ta yada albarka suna ta yada su a gari suna ta fara suna ta je wa muggan sufofi a gare su masu yin wannan aikin a lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akira a duniya lafiya duk mutumin da ya abu cikin su mutuncin magatan mutane ba zai mutu ba sa da in ka je su da ba ka mutu ba sai ka yi zina in ka ce su kana neman wulaƙanta su ba ka mutu sai Allah ya wulaƙanta ka wannan kawai ubangiji ne saboda akan zani ba da ka fahimci abu yadda ya kamata ba kawai kake ta yada ya bi da cikin al'umma kana kirkir tsiya kana jifan managartan mutane da ita duk mutumin da ya wannan alkawarin Allah ne sai ya wulakanta shi a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya san komai ko abin da kuka saula fadlullahi alaikum ba dan baiwa Allah a gare ku ba wa rahmu da rahmarsa wa anna Allah ra'ufur rahim tanu ubangiji mai rangwame mai jin kai ne ya ayyuhal ladzina amanu dan haka ya ku wanda kuka ba da gaskiya la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi tafarkai irin na wato shaitan wannan ya tarzuwa cikin shaitan lalifin wanda ya kiran da farkai irin na shaitan fa inna hu abu bil fasha wal munkar shaitan na umarni ne da aikin alfasha da aiki na ki na munkari walau la fadlullah alaikum badan baiwar Allah ku wa rahmatuhu da ramata ba ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka lakin Allah zaki ne amma Allah ke tsarkake cewa wanda so Allah sami wani alayya ne ubangiji mai ji ne masani ne da duk abin da ake aikatawa za mu ga a cikin wannan ayoyi da aka karanta walaula fadlullahi alaikum wa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fadlullahi alaikum wa rahmatuhu sai aka maimaita sau uku wato wannan wata kaji da baiwar Allah da ranta Allah kaɗai za ta sa Ubangiji ya yafiya a cikin wannan abu amma idan ba haka ba laifin kazafi ba ƙarƙarin laifin Shek ya kawo da wanda mu gane Mani ba wai a saka ba a biya mutum magana bai shakari ba. A'a, mazin nagarta an musu da yawa bayan na Aisha. Amma sai kawo mana ita nan na Aisha ga sai da Ubangiji ya yi dogon bayani mai tasowa da kuma nuna haɗari akan irin wannan aiki ya wanke waɗanda suke kubutattu ya kuma gargaɗi masu aikata aikin farna irin wannan. Haza ya haƙƙin manhum hayyun minna. To wannan ba haƙƙin wanda suka fi alkhairi ne fa kai bina wa nahnu kama ta'lamu a to ina kuma ga mu kamar yadda ka ne ya anna zari a zulmi amma wannan duk da wani na malashek ina nuna su ba ba ne ina anna zari a zulmi yanda mu la mahalata sai dai dukan wanda ya zamo mai shuka zalunci ne zai yi nadama ba kama ala sha'ir kamar da mawaki ya faɗa zari albagriya hasidul nadama فاطلب السلم إن أردت سلاما لا تستقبل فما كل بجن لا تدري ووفي مرما ربما كانت الهاني مدايا للمرايا وموردا للندامة ربما خيلت للراد منالا مثل ما خيلت لإمامة ربما إن ليجتنب عيش وهو يبني ولا يدري حمامة kawo faɗin mawaƙi da yake hikima ke cewa mai dasa zalunci hasidun zulin dama lalle zai girbi wato na dama duk wanda ya shuka zalunci to lalle zai girbi na dama fadlu bi silma in asama to ka nemi zaman lafiya inda kana son kuɓa la ta sigdimu na ma kullu bagin kada ka aminta da bore bore ba fa dukkan azzalimi bane na da mayar ta ji samu abin da ke fata wa wafi marama ya saka bukata bukatansa rubbama kana fil amani bayan fa wannan burace buracen naka na aiki zalunci su zamanto ababen hawa ne lilmaya da za su kai ka zuwa ga mutuwar ka kushewar ka wa baudan lin dama kuma magangarowa ta zaman turin gangarowa duk abin da zai zame ma na dama rayuwar ka rubba ma khayyal manalan da yawa ya zamanto wa rajin wanda ya zamanto mai ara khayar mayalan zai dinga riya samun wani babban barabo wata babban abin samu misal mahailar lira'ima kamar yadda ake riyawa mai mafarki abin da yake a bacci abu a mafarki kamar gaskiya ne kuma zama ba gaskiya ba rubba sa'in da yake ba aiki da yawa mita domin neman samun jin daɗuwa ba huwa ya ne wala yadri manama yana wato aiki ne yana wato tsunkowa da cikin aiki laifi walai ta yadri himama bai san lokacin mutuwarsa ba duka da wannan jan hankali a kashewa mafahimci shiga cikin wannan ayyuka ba karamar hallaka ba ne musamman jifan mana mutane kuma ba mana shi bane ka ɗauki maganar sa ka juya masa ka ba ta mummunar sa kuma ka kasancewa mummunar fasa nan ta haƙi ita ce haƙiƙanin abin da ke nufi walaka inda kulli musulmin anna hada alladhi kama ya hada san zulmun wa ayyu zulmin yace ba shakka da duk wani mai adalci ya san cewa wannan mutum shi Ibrahim abin da ya yi kokari ya ya ya tashi ya aikatawa lalle zalunci ne matakar zalunci wa zumzuma tun a rahihi wanda shi ba zalunci dubbai ne dubu dubu ne dubbai ne ga ma'abota ga ma'abotan ran al'iyama irin ɗorar sha'ir haifi da kowalin adabin abin da ya ƙayatuwa ya tabbata da Allah mutuno abin da mawaƙi ke faɗi zalimin ƙaddar ala zulma mazhaban wa jarahun fi kabi kisabe fakilhu إلى ريب الزمن ودوره سيبدي له ما لم يكن في حسابه فكذا رأينا دائما متجبرا يرى النجمة فيها حتى ذل ركائه فلما تمادى وصل بدوره على الصروف الحادثة بابه وحول بالذنب الذي كان يبتني ورب عليه الله أصابه فلا ينتهي عند انتهائه ولا ذهب يسنيه عند ذهابه yace idan zalimin idan wato azzalimi ya da halafa zulma mazhaban ya dauki wato zalunci abun a matsayin abokin saudan riya wajara ruwan ya yi zalunci kuma don wuce gona da iri fi ka bi ya ke sabihi cikin mafi munin abin da yake tsuwurwuri yake nema ba ki ku ina da ka kuke ka bashi ka tura shi ka ka kyale shi zuwa ga kwankwanto na zamani wa daurihi da zalunci irin na zamani sayibdi lahu ma lam yakun bi hisabihi zamani zai bayyana abin da bai taba tsammani ba kan bayina zaliman mutajaddidan da yawa mun ga azzalimi wanda yake mai kaurin yar nan madiha ta dalilin kadike dan imuwa yana ganin tauraro a karkashin wato inuwar arewa falamma ma da wasta dalabi jauriki lokacin da ya ci gaba ya tsawaita wani ranci nasa a ta tsofin hadisa babi sai zamanto juye-juyen masifu sun zamanto sun sauke sun sun sauke karar tafiyan su sun sun sauke a ranar raƙuma su wato masifu sun sauka ƙofar ta kenan falasidin ta hannun indan fita adini babu wata wa ukibar zambi afan sai ya kuma masa kuwa da zunubinsa alabi kana ya ji tani wanda ya zamo da ma shi ke tsinka shi a wanda yake nema wa sabba alayhi Allah sabbi dan ubangiji kuma ya sabar maka sa na rufan azabarsa fa dakan tahlilin zaliki yayin fita babu wata wato wata azurfa da ta kiyaye shi wani akwai wani lafi a wajen wala za ba yusnihi in da jahabi sannan kuma babu wani zinare da ya toge shi a yi wannan duk jan hankali ne ga wace masu zalunci wajen juya mutane ma'anonin magarsu zai har aka yi bada zai saboda karshen zanci a raba faduwa ne rushewa ne wa kullu ganamin yurja an dare kige fa huwa ghairu mutawimin kasabi wato dukkan wani ayin dabbobi da ake fata a kan hanyar sa a wanda ba tsaye ba fawa kan mutu na salabi ba sai ya bane ka sabi wa wato kawalmiya walillahi liman kala al'adabin abin da ya sa ayatun a wato mai faɗi da yake cewa satlaw ya nagu idan kaina gadan indal ilahi mazzalumu amma wallahi an zulmu wa ma zal zulmu wal malumu سينقطع التنزل عن أناس أداموه وينقل النعيم إلى ديان يوم الدين نمضي وإن الله تجتمع الخصوم yana cewa Allah mu ya nawo ya kai mai yawan bacci za su yi idan muka haɗu gadan gobe kiyama inda ilahi gaban Allah man zalumu wa ne azalimi wane ne alimi amma wallahi a wallahi abdullah ina ma rantsuwa zalunci shi umun shumi ne wa ma zala zalumu huwa al har abada shi wanda yake bi zalunci bai gushe ba shine anzabi ya qadi talazzuz an talazzuz an an wato jida shi zai yanke wasu mutane a damu wanda sun da goma wa yan kadai wannan imu ni'ima a ta yanki ila yani yawmi din ga wanda yake shine mai sakamako ranar sakamako na ji za mu tafi wa inda Allah ta tsaya ku so dukkan masu ma za su tattara ne gaban Allah daukakin sarki wa ma matsali wa matsali ala ilmutahazzin maulana ashag ya ce kwatankwaci na da kwatankwaci waɗannan masu gangan suna taruwa don farin ciki a zai wa kusurman manta amma da isha al-fa'ata fa'ajati da kuma kusurma wanda gagan da ya albara wanda ya mulkin ba isha bai kuma ji tsoron hannun nan ko kuwa ikon nan na sarkin nan mai danga ba illa kama aljurmi suka mai da jurmi ya faɗa kama ba man as'a li adwa azama azama ko hifazan wa li fa'ati kasi أعود على الذنب والجهل منهم ولو أنني عاقبت أرقهم بري آلات وعلما وانتهارا بهم غدا فما أنا بوالي ولا الدع العمي إني وإياهم كمن نبه الخطأ ولو لم تنبه البارة الطير la tasiri yace menene tafsirin wanda yake tafiya domin wato tilasta wajen girmama matsayinsa don kiyaye shi amma kuma wa kizaran bihim gadam fa ma ana luwani wala da gamri yace da hakuri da juriya da saurare a gare su gobe ni ban zamo malalaci ba ban zama to makaskanci mai mugun nufi ba wa inni wa iyyahum kaman nabba kaza wa lam tabayyana ba ba ta tsayar la tasri ni da su kamar da ya fadakar da durwusun su ne ko shirwa idan da ban farkar da idan ba ta farka ba to ai da tsaye su zamo ba za su yi tafiya ba هذا ومثل ما تطاير من كلام ذلك الرجل من شرر وما قد يصل منه على ضعف الناس من درجه yace duka na wannan magana ne saboda abin da yake gudana ga wurin daga sharrance sharrance da abin da kuma yake gudana ga wato irin wanda ke masu rauni cikin mutane wanda ba ilimi ne da su ba na cutarwa bil idafati ila ma yanshuruhu ahwa'i من أداء السنة والحق مما هو للعامة حلاف وخطر ita bugu da ayar da ke dafa an da ya yakuwa daga ma'abota son zuciya da makiya sunna da makiya gaskiya ga abubuwan ke yadawa na kare a bayan Allah wanda a wajen an ma mutane wanda almajiran ilimi ba zai zama halaka ne zai zama hadari ne lakin alwajibi alayya asuka ma hadha sa'ili wa ghayrihi min adl ahwa'i maslaka al-hujjati wal burhan min adl tawdil al-haqa'iqi wa taqlisiha mimma علق بالأذهان من شهات أهل الزور والبهتان to wannan yasa na ga cewa ya zama wajibi a gare ni in ba hanya irin wannan wanda ya manto yana gudana akan irin wannan karkatacce hanya wani da ma'auta son zuciya a bi hanya ta kafa hujja da kafa dalili don bayar da kai da gaskiya tare da kubutarwa daga abin da aka ambara ga hankula da soye-soye zukata na ma'abota ƙarya da kirkirar zance ahal zauri wa dan ma'abota ƙarya da kirkirar zance wa mu'amalat ahal isti wa zulm wa duguya da kuma wato a taron dangi na muna daga ma'abota kirkirar ƙarya da zanci da wuce gona da iri shishige فلذلك كتبت جميع النقول جميع النقول الواردة في كتاب التفسير من أسها بإنصاف wannan ya sa fa zan abin da na karto a wanda ya gudana cikin littafin a tafiyar daga tushen da adalci don ka sifa linnasi man tsawa alayhi kan hadar da ke albabe domin in yare wato abin da yake tattare daga karancan wannan mai shigan wanda kuma ya zamanto mai zalunci min al-khadari wal isabi daga zance na alfasha da su takaici na banza da yi walam الرد عليه في جميع أقواله بان كلف وكينا سينا يمرتني dukkan maganganunsa ba ilman minni da annahu zamma dun wa mashhurun magrurun da fati bi amalu li ada askiya fi sura wato a tare da cewa na cewa a shi ya zamanto mai zunubi ne mai kuma jawowa ne rudade wanda ya zamanto a baya ai a kawar cikin tare mutuwar wanda ya rude magaror wanda ya zamanto ba ya cikin rudu zamanto na mika waɗannan aikace-aikace nasa wacce ta biya amalatuhu wanda waɗannan ayyuka nasa suka rika shi li adadin askiya ga waɗansu magauta masu kaifin basira fi sura a wato sura ta zahiri a biya wanda a hakika wawaye ne ka iza za a radin alayhim in suka bayyana za su taɓa tafarkin manigartan bayan Allah za mu yi musu in ka lahum fi zanil ma'arifi itibar in ya zama a ma'aunin ilimi akwai lura in sun kai ma bare su wanda da aikin da hakka intisar ya kuma da su zai zanto wani abu ne da zai kawo addini na ya kamata mu kalli wani manhaji mai kyau a nan na Maulana Sheikh radiyallahu ta'ala anhu wato yana tsari na mai da martani da manufa mai kyau ya zamanto wanda za a yi martanin alin ilimi da fahimtar saƙon da ma za a faɗa masa abu na farko kenan abu na biyu ya zaman turar da ayi zai taimaki addini ba kawai biyan bukatar zuciya ayi a huta haushi ba kuma ba wai abu ne wanda za a ɗauke shi wata sana'a ta wasa a cikin addini ba sai ce wa bi maqala ati ma ja'a fi hadha kitab daga kantawa da tsinkaye ga abin da yake cikin wannan littafin wa يتبين مرادي من كلامي في التفسير lalle yana manfata duk maganar da ne a cikin littafin a tafiyar wa kama wa aqulu ta maulana shakki kamar yadda na fara kuma ina ƙara ba ina maimaitawa ina kitabar tafsir lalle kitab na littafin nan a tafsir kitabun ألف لطبقة خاصة من القراء an rubuta ne ga mutane da suka kai wani mataki na ilimi na musamman ba wai ga kwadatar musulman rashin zalincin mutane a wannan zamani wanda bai kai ya karanta wani littafi ba sai dai littafin ya karanta ya murguwar fahimta sai da tafiyar na wasu mutane da suka kai wata ɗabaka ilimi ba na dukkan amawa mutane ba ne. wa kutiba wa fi zurfa littafin kuma an rubuta shi a cikin wani yanayi na musamman wama da ma'ana hazihi zuruf har albadi Najeriya duk wanda ya rayu da mu tare da mu a cikin irin yanayi a ƙasar Najeriya wa ra'ama ya jiri min munkatil inkari yaga irin abin da ke faruwa na ayyuka irin na inkari arafa madad jurmin da ya tara hada rajul jahilu al-mubtadi'ul mubaddil yace to zai san wato hakikan babban laifin da wani mutum ya aika wanda yake jahili ne dan bid'a ne kuma mai juya abin da yake na gaskiya ne wato shi mutum da muka gana a akan manzon Sudan da ya martani da Maulana Sheikh ya kuma ci a shi al'amma atil mudhihan zawiyatul jalala fi bil fashin wanda yake tamkar wato a dan ba na iya mai dawa kuma abocin zawiya babba a garin fashin الذي فعل هؤلاء المنكرين بالفرار لهم بالبابل ودuk kokarin da ake a cikin wannan dariƙar daga inkari masu inkari da kuma tabbatar da abin da yake na gaskiya a cikinta sai zama irin waɗannan malamai da suke san ko me ya zo a cikin ɗari'a za su yi masa fassara jahilci sai ya zama sun taimaka wajen wato ya da inkarin wannan masu inkari ya tabbatar musu da suke faɗa akan barna alladhi yusabbibu hatta al-aftar wanda yake sabbaba ita al-mutalla wa qadiman qalu a baya maka suna cewa li kulli maqamin maqal kowane maqami yana da san da ya dace da shi kama anna lil harbi rijalun wa lil saidi rijalun da ya zamo shi ma yaƙi yana da mazajensa hakanan cin madurguji shine asali tuwon nama masu ji sun ta shi ma yana da kanta lakin daidai alayya nahtul ma'ani min ma'adini ha wa fa alayya ila lam tafha min al yana kai na tono dukkan ma'anoni gwalagwalan ma'anoni min ma'adini ha da banta fama alayhi zalata bil baqaru idan ya zama shi ba fahimta ba to ba komai a kaina kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al fahm as-saqimi da yawa min a'in qawlan saqiman bai aibata zance zance sahihan mai inganci wa afatuhu matsalar sa wato wato matsalar sa rashin amfanin sa bai sani ba babban aibin sa min fahimi saqimi yana daga fahimta wanda take mai rauni wanda take majinyaci ne da yawa wanda ga ya na aibazance inganci to matsalar da ya samu abubuwar fahimta sa ce ba wai zance ne matsala ba a'a shi fahimta sa ce majinyaciya ba zancen ne majinyaci ba shi zancen kuma ta zance mai inganci to amma tun da shi yana da gurguwar fahimta sai zamo yana masa fassara gurguwa zalam tattaka shay'an fada'ahu wa dawisku ila ma tattabi'u yace to in ba za ka iya abu mawaki ya ce a gaba idan ba za ka iya ba idan ba za ka iya wani abu ba zan ka bar shi wadda wisu ya ta zuwa abin da za ka iya harkar ilimin malamai ce a harkar ilimin da ta da naka ba kuma ba ka da kwarewa dan ja baki ka ce ka bar gwana cikin wannan fagen yi magana shek yana magana ne a kan shi a wannan gabar alhamdulillah shura la fakara ya kai ya iya cewa wani abu shi ko me duk su kansa akan wannan gaba din ba shi da kayan aikin da zai iya rubuta maganar shi da ilmi sai ko in ya iya rubuta da son zuciya da da'awa da kirkirar ƙarya ko kuma juya magana wa amal li qawlihi ta'ala duk ake da faɗin Allah ta'ala wa ibadu allazi yamshuna ala al-ardi hauna wa idza qadabuhum al-jahiluna qalu salama cewar Allah ta'ala ce mana gartan bayi na Allah sun zama in suna tafiya a ban kasa cikin nutsuwa in wawaye suka yi musu magana za su ce to aminci aminci lam nakaz zalika ba wal fashi sadir min ba za mu wato saka wannan mai magana alfasha din ba da wannan alfasha kadin da ta bujiro da wajen sa amana Allah raqimahu bi adlihi dan abin da ya rubuta Allah ya masa kai da irin adalcin ka fal ashabin nufusil maridati wad da'awil arida hisabun daqi hisabun daqiqun yawm al-qiyamah lalle ma'abuta zukata manyaciya da da'awa ta budurwa ta ƙarya suna da wani hisabi mai zurfin gaske ranar cici juna ranar gangan ko wato ranar alyama kenan akwai wato a ita na kiraye kirayen juna a wannan rana akwai hisabi mai zurfi tsakanin da Allah maɗaukakin sarki saboda mutum ya zo kyauta amana ce ya tura kasa amanar abin da ya san bai cancance shi wa inna rabbaka li kulli mu'tadin bil mirsad ubangijinka ga dukkan wanda ya ke yana nan a madakata ghaira an la nunabbi wala anna kulla man kataba fi tariqati kalaman khalafa fihi maqasid shayki yajibu an yunsaba ilayhi kalam yace a wato muna so mu faɗakar duk wanda ya yi rubutu a cikin ɗariƙa ya zama wani abu wanda ya saba da manufofin shi da dani Allah ya masa yadda to ya zama wajibi a cikin wannan maganar maganar mutumin nan maganar sa kan cewa shi ne ya wannan magana ba shi wata jani ba wannan shi ne jahil na wannan zamani sai kuma ya ɗau littafi na kowa ma ko kuma maganar kowa ma an samu wani ɗan ɗanka ya je wajen wani maulidi ya yi magana kaza ko a zo a ce ai mun buɗe a cikin littafin kaza na ɗari mun samu magana iri kaza cewa ka samu magana a cikin littafin ɗari ka ana nufin wannan abin ɗari ne ɗari ka da sharaɗanta tana da adabin da ɗari ka da daban abin da ka samu a cikin littafin ɗari ka daban cewa ka duk wani ɗan ɗari ka ya yi magana da ba an cikin ɗari ka daban dariƙa tana da sharruɗanta tana da manufofinta tana da lardubanta tana da kuma tsare-tsarenta wannan kuma ra'ayin wani a cikin dariƙa shi wani abu ne mai zaman kansa wannan wata faɗakarwa ce ya kamata hankalta saboda a wannan zamanin maganar kowane shara hujja ce akan shegunnai wani kowane shara wanda bai kai waice shi babba ba a da zaman sa ba hujja ce a cikin ɗariƙa wa iyazu billahi lana ash-shaykh yarata anhu yana cewa kama qalahu ghairu wahid min al-a'imma wannan abin da ke faɗa yana cewa wa tabara'a sahada shaykh minhu lalle barfadiya halara da shehi shehu jiddani nan ta barranta da mangazu irin na waɗannan mai wa ɗariƙatu shaykun ita ɗariƙa wani abu wa ma جاء في كتبها شيء آخر الطريقة شيء وجاء في كتبها شيء آخر طريقة وانا أبو شيء دبا abin da ake yazo a cikin littattafan ɗarika wani abu da ba abin da zo a cikin littattafan ɗarika mabiya ba ɗarika ba ɗarika daban abin da ya zo a cikin tabin ɗarika daban ɗarika kamar da muka faɗa tana da sharruɗanta tana da lardubanta tana da manufofinta wannan ita ce ɗarika idan kuma aka ce wani ya zo a cikin littafin yan dalika shi ma kuma abu ne daban baya cikin dalika abin da zo a cikin littafin yan dalika shi ba dalika ba ne wannan abu wannan shine dalilin mutanen yau sai a je a yi ko ko sai magana kawai a ce a za mu a cikin littafin yan dalika an faɗa abu kan shi kenan wannan abin shi da ta ce a gidan shi ne abin da a ita dalika tana da shaɗanta tana da ɗarubanta mukan bela شروق المقرة مكاندا آداب المعتبرة wannan yana cikin ruhul adab na Maulana Islam Ali Ibrahim Yas wa kuma shi ra'ayin dukkan shugabanni da rika wani ce ba sun hadisi hadisi mai inganci yahmilu hadha al-ilma min kulli khalq udud yanfauna عنه تعريف العالين وانتهال المبتلين للي wannan ilimin a wanda za su ɗauke shi a bayan kowace jagorori wato ilimin a za su ɗauke shi daga bayan kowane wato a ma'adalan mutane mutanen kirki za su ɗauke su za su ɗauke ilimi ba bayan mazaje sun wuce a gabansu za su kore kowane abu da aka jirkita na alghalina masu wuce gona da iri wance halil mubtilina da kuma juya magana ta kina daga masu barna sunna kubu ala in mai daikati wa zu'ama ya a janjatai kullu ihtimamihim ila tamil iyai wa ada'i sunna jama'a ne ya ce yana kan dukkan shugabanni na ɗaya kuma maganar da shi ya Allah kara da jadda ta ɗau shekaru da yawa har yau wallahi shugunnai su sani yakin da ce kai da rika a yanzu aikin da yake kan ɗarika ba ku kamar da yan izala ya babban aikin da yake kan mu shine tsaftacewa wannan ɗarika da da muggan mutanen da cikin ta gurbatattun shukunnan da cikin ta gurbatattun da awar da cikin ta gurbatattun bid'o'i da aka zo aka cika wannan ɗarikaci da abubuwa waɗanda kwata-kwata ba su da alaƙa da musulunci balanta za su zamanta ɗarika ya kamata ya zama wani shi ne aikin can dukkan shugabanni mun ga dai maulana a shafin ibrahim allah ya kara masa ya ya zama maganar tsawon shekaru ya faɗa mana abin da ya jibu al'adar mace ɗari kafi ya wajaba kan shugabanni na ɗarika wazu a ma'a da jagororinta an yi tsari bi kulli ihtimamihim su juyar da dukkan himmar su gabakiya ila am ila abi iyaki wanda cewa ɗan da'awa cikin wannan ɗaika wa da'i sunna da fito na fito da masu daɗin da sunnar manzon Allah da masu adawa da ita cikin ɗarika da ɗan ɗarika da ba a da suna wal ma'a masu yaƙi da fito na fito da manhajin ahlus sunna wal jama'a da mi'an gaba baki daya min munkil wilaya inda batun karun wilaya al'ususiya ta musamman karama da masu karyata wato a wato karin kamomi wa mun kace kasar al'abiya da masu zuwa suna da rage darajar annabawa alaihi musallatu wasallam da tafibi wajen karyatawa bil mu'jizati da mu'jizozi wa sa'ir khairat da sauran abubuwan da kai ta al'ada wukufa minhum al'adati a bisa tsayawa da wato abubuwan da suke na al'ada kamar annahu tajibul yaqaza kamar yadda ya wajaba a farka farkawa ta matakakkiya litamzisil mujtama'at al-islamiyya wajen wato tsarkacewa da tsabtacewa society na musulmi min al-harakat al-haddama daga waɗannan wato harkoki na da'awa masu rushewa addini allati amalu ta tal ardi li adam islam wani a ƙarƙashin ƙasa ta aiki ne na rushe musulunci wa zar'i busul firqa wa shirin afrad hadhihi umma da kuma dasa da wato iri na kan al'umma da jayayya tsakanin ɗaiɗaikun al'umma na musulmi taratan da gome Allah sahaba wani lokacin kaga ana barinci ana cikin mutuncin sahabban manzon Allah a sa su in wannan magana kamar yau ne Maulana Al-Sheikh yake haka yake mana abin da yake faruwa wa ukur alal a'immatul mustahidin wani lokacin kusan mutunci da jagorori masu irtihadi wala ta amma ya khuluqunahu kada ta bayyane dan bar wannan janibin wani janibi ne janibin abin da ake kirkira wa yansubunahu wa yansubunahu ila awliya illahi ridwan Allah ta'ala alaihim wannan dingina wayan Allah min akazib daga ƙaryace ƙaryace wa adalil da kuma abubuwa na bata wa yasirruhum ala zalika jahat al-asba'i al-gulat al-mutadanni'una wawaye masu wuce gona iri yan zurfafawa cikin addini suna bin masu kirkirar maganganu na ƙarya suna jingina waje suna bin su a awil adiya almutayyukuna bi tasarrufati aw qadatihim ko ko yan da'awa masu wuce gona da iri da irin abubuwan da suke aikatawa da maganganun su wa fi hadha maidan ghayr mawzu'a wala madmuna wa radiyallahu الله الإمام علي كرم الله وجهه حيث كان yace wani ya da mai a wato wannan yana nan a wannan fage ba tare da wato an auna ba ba tare da an tattaro ta gaba ɗaya ba Allah ya ƙara yarda ga sayyidina Aliyu Allah ya ƙara girmama hasken fuskarsa lokacin da yake cewa sayyidina Ali yana cewa law takallama man ya'lam da za a bar mai ilimi yayi magana wata kata malla ya alamu jahili shi kuma ya yi shiru larta khilaf da duk jayayya a cikin addini rai in za a bar malamai su yi magana jahilai su kuma su yi shiru suke to da jayayya ta kare kamar ganin imam shafi'i da sakal jahilu la tsara al'alim da a ce jahili ya yi shiru ta da malami ya huta wa karika ya dubu allah narba da an yanku ashabul agradi al-ma'arakata al-makani at-tabi'i bainana wa bain muharrifi wa bain lituna bain al-ashwati ba'dun ba'da da haka nan ya wajaba a gare mu ba za mu yadda ba a bar ma'abuta zuta su ɗauki wannan rikici daga wanda ake na ƙoƙarin wayar da kan mutane su sanya shi ya zama rikici tsakanin yan ɗarika wanda su yan mutane masu juya zance ne masu da magana ne a fa'in da zalika huwa ma ya tamanna ku shaidan to dama abin da shaidan yake so kenan wa azabu ga mutanensa fi kulli zamanin wa makalin a kowane zamani kuma a kowane ثم إن المحرفين والمبدلين من فريق العداء والأدياء لا فرق بينهم sannan masu tuya ce masu canza magana daga ɓangaren masu da'awa daga ɓangaren magautan ɗariƙa da inda awa la farka kun babu bambanci da makiya ɗarika da masu canza tsari a cikin ƴan ɗarika dukkan su su da wani bambanci kamar kada shek su kayar game da shek su kayar da yake faɗa wata magun ashabul azad shi ne yake so ma'abota manufofi na son zuciya fa innahum sawa'un kanu zawi intiha'at intima'at min dariqa la daidai ne sun yi da'awar cewa mai ɗariƙa ne sun jingina kansu ɗariƙa ko ba ɗariƙa ba ne fa hum yasarrafuna min in wahidin ko mutum ya ce shi ɗan ɗariƙa ne ko bai ce shi ɗariƙa ba ne in dai zai je ɗauko wani abin da ɗariƙa to lallai suna sarrufi daga maɓuɓɓuga guda ɗaya kuwa sa'ayuwa a taƙiƙi a gradiyum shine tafiya don cimma manufofin su munana a nafiya da yake mata tattare wanda take korewa ne da musulunci kama sa ya ce mustafan fi haka far yadda irin wannan jawabi zai zo a wadace su kai cikin wannan littafi wai za ta ammala da insanu ma saka hu zalika al-kharij ala ahkami shari'ati wa adab al-ilm duk wanda wato duk abinda mutum ya lura da shi daga amshi wannan wanda ya fice ga cikin tsari daga ita kuma kai daga cikin tsarin hukunce-hukunce na shari'a da ladduba na ilimi wa shuruɗa tsarki ya kuma fice daga cikin sharuɗa fika fi ilmihi a cikin wannan ɗan littafin nasa a rafa madal kusin ne da kin hukulu ba amsalihim zai ga irin mummunan abin da zukatan su ke koyewa lil mutaqina ala al-hadal ilmi ga masu tawa ma'ana ilimi da amilina bi kitabillahi wa sunnati rasulihi masu aiki da littafin ala sunnar manzon Allah khususan idza lahazu fi tasrihatil mustaqimin alayna illa taqim tawdih musamman lokacin daga wuraren masu tsayawa a ingantaccen mahaji suka kata zuwa inganta da faɗakarwa misali fa inna radd ala kitab takfir ma awdu gar min ta'rifihi don raddi akan littafin takfir tare da bayyana wannan fikra aka wallafa littafin wa qillatul ma'akis ala al-mu'allifi wato da kuma karancin kuskure ai mu ce ma rashin kuskure ga mawallafa cikin wannan littafi wato shi maulana ashar radiyallahu ta'ala anhu ladal mustifina ga ma'abota da adalci sun nuna cewa sun fahimci me yake so ya faɗa kuma wahabi yake so ya isar kamar yadda ya haka yato mana abin da ya kana tsakaninsa da maulana shek ahmad abul fatih a ya jaddada masa hama allah ya dade shi liman auda al'adulla ala zalika ga wanda wato ya bayyana da hujja akan wannan kususan idza kanu ala ayin dam bi fi Nigeria haliyan musamman in sun sun san abin da faruwa a Nigeria tun a shekara wajen 30 daga fa inna dabi'atal inkar ya fi hadhihi al-bilad mukhtalifan an hadhihi al-buldan al-ukra saboda har inkari fa mu anan Nigeria da bambanci da sauran kasashe libatul inkar هنا ببعض النفوذ في النظم السياسية المتعاقبة منذ الجمهورية الأولى تند الجمهورية الفرقو حتى inkari tana da alakar wasu yan jagororin siyasa a Najeriya shugabanni suna inkarin lamarin al'amarin bayan Allah tun a jamhuriyar farko kuma haka waɗansu su gaje har zuwa nan da muke gana akwai mutane shugabanni da yawa wanda ba saki sai kokarin ganin sun don kofar da farki bayan Allah sun kawo farki na shaidanci sun yaɗa a cikin mutane da sunan addinin musulunci wanda kuma akwai wani zamani alhamdulillah Allah ya zaje suke rusa wannan ƙarya suke tabbatar da gaskiya tsakankanin mutane a fa inna lirtibati al-inkar ba'd al-anam a fa ilad tilka shubahat yakdi min al-kati al-hikma wal i'tidal fil jidal to haka in kana so ka yi maganin wannan matsala to wajibi ne ga marubuci ya zama ya ɗauki salo na hikima da wato daidaito cikin adalci wajen wato to jayayya ghayra annahu idza am'ana al-insanu an-nazara fi dawafi al-mugarrid al-inkar hula alayhi idraku hal hadha al-lam yace amma idan mutum ya zuba duba cikin manufofi masu tsunduma cikin al'amarin inkari zai saukaku a gare shi yarki manufa ta azancin zance da mawallafin attakir ya amfani da shi a lagzin al'okala wato zaurantan zance da wanda yake mutarwa ga hankula da ake amfani da shi wajen bata hanya ta bayan Allah wanda mawallafin attakir shine kokarin da yayi wajen warwarewa wannan maganar fa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isar mana madalla da abin dogaro alhamdulillah wannan shine karshen wannan shimfiɗa ta Maulana Shekul Islam daga shimfiɗarsa zuwa muƙaddamarsa ta littafin al-Mughayr da saurari abubuwa masu tarin yawa haɗu mutane wato a ƙarshe za mu iya cewa a shimfiɗa ya nuna mana abin da ya kamata a zuciyarmu tun daga wato a kaucewa jayayya tun daga wato kaucewa wuce gona da iri a cikin lamarin addini sannan abu na ƙarshe hasada wani abu guda uku idan aka wuce musu to za a fahimci sakon da yake cikin tafisa sannan kuma Allah ya kara masa ita sai ya zo ya faɗa mana manufofin da suka sa bayan a tafiyar aka zo da wafi wato abubuwan suka ingiza shi zuwa ga wallafa littafin albayar da kuma manufofin da sa'adi ke bukatuwa sai ya wallafa wannan littafin almughir din wannan shine karshen at-tamhid kuma shine karshen kalma ta littafin almagir wanda insha Allah ke zuwa za mu shiga cikin babi na farko za mu da Maulana Sheikh Rabi Allah ta'ala anhu zai fara yi mana jawabi akan waɗannan matsaloli na jan hankali yan uwa mu kasance tare a wannan lokaci dan jan abin da Maulana Sheikh Rabi Allah ta'ala anhu zai haskaka mana kuma abin da zai wayar da mu ansa Allah ya kara masa yadda ya ƙara masa lafiya da nisan kwana ya ƙara mawa lafiya da zama lafiya a cikin ƙasar mu Allah maɗaukakin sarki ta yarda a gare shi da ƴaƴayensa dukkan alayensa muna addu'a Allah Ubangiji ya gafarta wa iyayenmu ya yi musu rahama da malamanmu Allah Ubangiji ya ba mu lafiya ya ba mu lafiya a ƙasar mu sai wani satin Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh